وصحبه وسلم الله على النبي الكريم وعلى آله وقدره وكراره العظيم
ثم جاء في تكبير العيدين باب أبن دزنا كبر بري أتكين إيد بيو السلام مسلمين Eh, wannan littafi shine sunan tirmidhi ne shine zamu shiga yanzu ko muna nan dai cikin kitabun salati shi haɗe sai gabaki ɗaya kutubun gabaki ɗaya haɗe sa cikin kitabun salati yanzu bayan yayi magana akan salloli da abin da ya shafe su na fulfulu haka na rawatibul rawatibul fara'id da sauransu ya shiga kuma babin juma'a sai a ciki dai to kuma yana cikin babin juma'a kuma ya shiga abwabul idaini yanzu yana gama kuma zai shiga cikin kitabul salatin musafirina duk dai a cikin kitabul salatin zai zai shiga kitabul babul qasar kenan to shine yanzu gashi mun shiga babu ma ja a fitta kabira fil idaini haddathana muslim bin amr wa abu amr bin hazam المديني عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأول سبعا الاولى dai fil awwal ba الأولى to ma'aikin Allah ya yi kabbara a cikin sallar yi guda biyu a raka a farko saba a raka a bakwai kabilar kira ta hadda ta harama kenan gabanin ya fara karatu وفي الآخرة خمسا قبل الجنازة ya sallaci ya kuma kabbar ya kuma yi kabbara guda biyar gaban karatu bayan ta tasowa kenan ya yi kabbara biyar ganin ya fara karatu قال وفي بعد عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو يوسف في سجدة كثير to a- to Abu Isa Tirmidhi ce wannan hadisi na kakan Kafiru din nan Kafiru Kafiru bin Hasan.
Abdullahi an abi an jaddihi din nan to hadisi ne kyakkyawa وهو أحسن شيء shine mafi في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم in ka gani imam tirmidhi yace babu wani abin da aka rawaito daga annabi da ya mafi kyan ruwaya da ta kai ta wannan din nan ta kasirin nan da ya kakansa duk abin da za ka ji mun faɗi wasu abubuwan wasu mazhabubun amma dai babu abin da ya fi ƙarfi da ƙarfi daga annabi kamar wannan yanzu imam tirmidhi واسمه أمر بن عوف المزني shine kakan kasiru din shine amr ibn auf al-muzani والعمل على هذا إلا بعض أهل العلم to haka kuma النبي صلى الله sashin عليه malamai وسلم.
daga sahabban annabi da wasu suke aiki da wannan raka'a bakwai a raka'a farko ai kabbara bakwai a raka'a farko har da suka daga jirgin irani kabbara biyar a raka'a ta biyu banda kabbara tasowa ka gani to haka yake malam a malikiya ko to وهكذا روي عن أبي هريرة to haka aka ruwaita daga Abu Hurairah أنه صلى بالمدينة ya sallata a Madina kwatancin wannan sallah وهو قول أهل المدينة shine zancen mutan Madina يقول مالك بن to أنس ai shine mutan Madina din da والشافعي imamu shafi ma shi ne da Ahmad da Ishaqu kaga duk sun haɗu wayan nan gaba shi da Ishaqu bin Ibrahim al-Hanbali wa ruwaya an Abdullah bin Mas'ud an ruwaito daga Abdullah bin Mas'ud annahu qala ya ya faɗa a cikin sha'anin kabarbarin idi biyu تكبيرات yace kabbara tara in raka'atul ula a raka'a farko والخمس تكبيرات قبل القراءة ka gani ko hamsan hamsan qabla al-qira'ati biyar gabanin karatu وفي الركعة الثانية قبل القراءة shine shine hudu din ke shine biyar din ke a raka'a farko raka'a kabbara biyar zaka yi raka'a kabbara biyar zaka yi a raka'a farko wa fi raka'ati saniyati ba يبدأ بالقراءة zai fara karatun sun mu kabbiru arba'an ma'a da kabiratin rukuni yayin da zai kabbara rukuni sai yayi guda hudu tukunna an fahimta sannan ya kabbara kuma ya tafi rukuni kaga tare kenan ka ji kuma wata ta Abdullahi bin Mas'ud yawa shiruru ba yawa ai da ma fitaniyar sa ne na Abdullahi bin Mas'ud ga yi ne da kake ma dama kai masa inkarin abubuwan to amma galibin mazhabobin su sun shaddi da kan abin da galibin sahabbai suke a kai shi yasa a shi dai ana ruwayar hadisansa da da shugurin da suke ciki amma ba da maka mana kira'arsa ta gina kira'a ta masu da ba za ta yi ba in mutum ya yi ma sai a zane shi kuma zalla ba ce ba ka gani
وقد روي عن غير واحد من أصحاب an النبي صلى الله عليه yi وسلم ruwaya وعلى daga wani ɗaya ba ɗaya ba kwatancin wannan daga sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam أهل الكوفة bari ne zancen mutanen kufa zancen da na ɗan masorin da ai garin sa kenan Mhm.
وفي يقول سفيان الثوري shi ne malamin kufan a sufyanu sauran a cikin atibawa tabi'i ne shi ma zancen sa kenan wannan kabbara tara a cikin rakawoyin guda biyu biyar a ta farko hudu kuma a ta biyu ita kuma wata hudun ta biyu ita kuma sai ka sai ka gama karatu kamar yadda muke alƙunutu to a daidai wannan gudun suke kabar barin sanar tafi ruku babu ma ja ala لا تقبل الإيدين ولا بعدها to kaga yanzu wani haka kawai a a cikin irin tafiya ta zamani saboda tsananin rashin nufin Allah da kuma shigo da hayaniya da tsoro sai ya ga wannan karatun na ibn mas'ud sai ce shi ya samu hujja zai sai a ta rigima a ta rigima ba ga ba da rigima sai ku kun yi amfanin hakan nan akan ha irin wannan wasu suka fara yin sallar juma'a da hantsi a Zariya. ake ta masifa shi ne yin hasi da aka samu wasu can wasu kuma suka bindige shi to kaga irin wannan lamari ne za shi to kai san da mutane suke mana kuma abu ne na gaskiya to ba a yin nafila kamun sallar idi biyu ko bayan ta ba a yi حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود السيالسي قال انبانا شعبة عن ابي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس na ji sa'idu bin jubairin yana zantarwa daga dan abbas annan ne ya sallar cewa ma'aikin Allah ya fita ran karamar sallah fa sallar yi sallah raka'a biyu ثم لم يصلي قبلها ولا sannan بعدها bai sallah ba gaban ta ko bayan ta biyu ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba nafila gaban ta ko bayan ta biyu ba قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر شو؟
وعبد الله بن عمر وابي سعيد قال ابو عيسى عزيز بن عباس عزيز حسن wannan hadisi na dan abbas shine hadisi hasanul sahih والعمل عليه ان بعض اهل To العلم kuma haka sashin malamai suke aiki da shi daga sahabban annabi da wasu su na daga tabi'ai ke وفي يقول الشافعي shine zancen وأحمد imamu وإسحاق shafi'i da ahmadu da ishaqu وقد رأى to ذلك ka gani wannan العلم.
kullum ina gaya muku yanzu ga ga tirmidhin nan ko da ya kawo maka hadisi marfu'i daga manzon Allah sai ya kawo maka kuma ra'ayoyin malamai dan kasancewar ra'ayin malamai mutabar ne shi fa na gaya maka su tirmidhi yan karni na biyu ne ko na uku amma dai duk da haka sai sun jingina zancen su da zancen malamai yanzu kuma ɗan ƙari na goma sha biyar ya ce shi ba wanda ya isa kawai ƙalin lahu ƙalin rasuli shi ne zancen sa kawai kuma a nan cikin su filmin zai zo ɗauki karatu ƙalin lahu ƙalin rasuli ɗan a nan zai zo ya ɗauka kuma sai ce babu wani wanda ya isa sai ƙalin lahu ƙalin rasuli to muna gaya wa masu faɗar wannan abinda suke faɗa matsayin sahabban annabi ne sahabi shi ne bai da wata hujja sai ƙalin lahu ƙalin rasuli amma kai kam to ƙarya kake kowaye yawwa sai ka ce kala wane da wane da wane Har- ba ma kai ba har kakan kakan mutum da ai ya kai kakan kakan mutum ko? ya ma fito haba ya fi shekara dubu fa ka'idin sai kakan kakan ka gani ko eh ka gani tana mai tun da hamsin da wani abu ya rasu hamsin da wani abu ya rasu da hijira kaga ya fi ya fi ya fi shekara dubu tun ba kan karewa dai ke ba wajen to na kakan kakan ka ba to amma sai ya ce kala wane da wane da wane ba Allah ba ba manzon Allah ba ba sahabbai ko kuma ba ma tabi'an ba ma har a ci ba duk wanda ya girmi da yawa zai ce mana kala Muhammad bin Isma'ila Imam al-Bukhari ne shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba shi ba tabi'u tabi'i ba bai ma karba daga tabi'u tabi'i nan ba daga sai ya ka tsaya shine musibin Ibrahim wannan shi tabi'in tabi'i ne so mu je وقد رأى طائفة من آل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم to wasu kuwa suna ganin jama'a daga malamai suna ganin as-salata yin sallar nafila bayan sallar idi da bayan ta suna yi daga sahabban annabi da wasu su والقول الأول amma zancen farkon nan shine mafi inganci shine mafi tabbas yawwa to ka tafi mafi inganci حدثنا أنه كان بن وليس أبو عمار حدثنا وكيع أن أبا بن عبد الله الجلي عن أبي بكر بن عبد عمر بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها ka gani nan ma gashi an sake rabba'awa sai Abdullahi bin Umar ya fito ranar Idi da yi na faɗa ba kamun sallar idin ko bayan sallar idin ya ambata kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi shi ma ya fito yin sallar idi ba na faɗa gaban ta da bayan ta قال أبو عيسى هذا حديث حسن shi صحيح ma wannan hadisin ne a sanin sahihun ga wancan kuma shi ma hadisin a sanin sahihun na Ibn Abbas ka gani ga kuma na Ibn Umar to باب في خروج النساء في العيدين babu kenan cikin fitar mata zuwa idi guda biyu babu laifi fitar mata zuwa idi biyu musamman a farkon musulunci domin nuna- nuna karfin addini yana da muhimmanci saboda haka haka ake fitar fitar da baki daya wurin sallar idi حدثنا احمد بن مليك حدثنا اخبرنا منصور بن زازانا eh to aya bazare maka zo da kaga ko mansur dan zazana ko mansur dan murtame wala mansur dan zazana mutum basra mansur dan murtame dan kufa to kaga ni dan zazana ne dan sansirina عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبصار والأواشك وذوات الخدود wani hujjata to ma'aikin Allah yana umarni da fito da gudare budurwai yara mata budurwai an fahimta wani awatika da zawarawa wanda wajen huduru da matan kulle wani hujjata da ma masu jinin al'ada duk shi wanda su fito an fahimta a cikin ranar idi saboda ga munafukai ga yahudawa ga yahu su dan mu da yawa an fahimta ai saboda ba a da yawa sannan sai ka gani فأما الغياب amma su masu tsallar uzuri na jinin al'ada ya za su yi ويعتزل المصلى sai su yi nesa da wurin sallar ido ko da Ya ji da kyau wani da musulmi ya.
yawa su amma su halarci taron musulmi suna yan kabar kwarin su kuma suna abin nan.
قالت إحداهن sai daga cikin mata sai ta يا ce رسول الله ya ma'aikin Allah إن لم يكن هذه ta الباب so sannan ba duniya ba a buɗe ta ba tukunna idan ba su da mayafi fa da za ta yafa ta fita قال manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama يا أختها من جلبابها irha ukhtu halin jalabi biha za a samu wata ita kuma tana da mayafin ba ɗaya ba wata kila tana da biyu ko uku to ta ara mata a fita ka gani ka ga yanzu wannan ya tafi alhamdulillah amma dai ka ga da dai ana yi ko ko mu anan ana aran babbar riga a fita a ka ji wannan labarin ko ba mu riske shi ba amma dai mun ji sun ya girma kaka to haddasa أحمد بن مليك حدثنا وشيم عن شيخ بن حسان ana zo da bin jiziri yana أم عطية بناوي ita ma ta rubuci kwatancin wannan umma diyatul ansari ya ce ni sai ba kenan kana wa bil bani ne ba zo wa jarin قال أبو عيسى أم عطية حديث حسن سعيد hadisin nan na umma adiya hadisi yake kyawa sahihi وقد ظهر بعض أهل العلم إلى هذا الحديث to cewar tashin malamai sun tafi zuwa ga wan- wannan hadisi na fitowar mata din nan ورقة للنساء في الخروج إلى suka yi الحجر.
rangwame ga mata cikin fitowa zuwa idi وكرهه بعضهم kuma sashen su kuma suka ki wannan ɗan fitar mata din
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه Ni an قال yi ruwayar wannan daga Abdullahi bin Mubarak an zai jira daga jin sa na buko? Da ta ba wa ta biyi na suma.
قال Ya ce, أكرهوا ليوم الخروج للنساء في العيدين ina kin fitar mata a yau zuwa sallar iji guda biyu. Ni kam ba na son fitar mata a yau. A yau. An fahimta a yi saboda an samu tarar guda biyu sun fuskanto mu. Shi wancan fitar matan sunan mahaifi ne, barin sunan mahaifi ba kaga abu ne mummuna. Bai dace ba. ko ba hakan nan ba sun an ce kasu fitan kamar an saba wancan sunna saba wa sunna abu ne mummuna in kuma sun tashi fitar yanzu Allah ya buɗe duniya wato a cikin fitar ta akwai duniyanci akwai motsar da fitina ba kamar matan da ba na wancan lokacin an fahimta ya ya bi malaki abin da ya ce gani ke Allah ya buɗe musu ga zina ga wadata ga kan duniya ga kyale-kyale da waye saboda haka fitintunu shi abin da ya duba kenan ya gani نعم.
to وإن kaga أبت المرأة إلا أن تخرج wasu suna son fita da ƴaƴansu hatta da mata sai ga wasu wasu yaran sun kai matsayin mata mutum wani fito da iska budurwa ya je ya sa ta a cikin tsakiyar su kuma har ma a yi wani adon gashi da wannan wani irin kwamatana ne ba da da da wahala na taɓa wani magana shi kana ne haka in kuma ya zo ya saka ta tsakiyar sauran mutane kaga bai ba daidai ba ne ko وإن أبت المرأة إلا أن amma تخرج in mace ta dage sai ta fita إذا دلها زوجها أن تخرج في أزمارها yau mijin na ce yar ta bude amma ya shakanta mata kayan da za ta sai to tun mu kana zaki kan a samu kayan da ba wankakku ba banan tana zancen guga a yamushe ki tattaura a jikin ki da na ya ce ki fito da su Mhm.
الآن ولا تتزين amma ba dama ce a zo وإن أبت idan ta ki أن تخرج كذلك in ta ki ta fita a haka a cikin tsummo kana فللزوج أن يمنعها عن الخروج Ruhin ya samu yana tabbata kaga ba Allah take nufi ba ke. Ko take ita ma ta yi ɗan sabon kaya suna so ta fita a gani. To, ويروى yau wato ai shi ne ce to in ka ƙi hakan to shi kenan sai sai halatu to.
ويروى عن عائشة قالت to kuma ana yi ruwaya daga nana aisha tana cewa saura a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hada da da'u eh wannan sahihi ne kuwa tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka haifar lama na wannan da masajida ya hane su masallatai amma mun at kamar yadda aka hane da ubani Isra'ila haka amsa ta ruwaita daga sai da Aisha amsa binti Abdurrahman da aka ta ruwaita ce da ma'aikiya ce wallahi da ya hana mata fita Mhm, to wayarwa an sufyan sauri ana ruwaya daga Sufyan al-Thawri annahu qad hada yawm al-khurud lin shi ma nisa'i yana kyamar fitar mata yi a yau din nan zuwa ne ila da idi zuwa sallar idi ce kai yanzu dai kan su zaman su Mhm.
alhamdulillah ya ba saboda illa a ya dare ke bayan gida ne da da eh da sauran to zan hadisi uku babu ma za fi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-eid fi tariqin kawai zurihi min darigin babin abin da zo na fitar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa idi ta wata hanyar ya dawo ta wata حدثنا بلال بن واصل بن عبد الاعلى الكوفي sai wa Abu Zur'a da gala حدثنا محمد بن سلمة eh, عن كل سليمان عن زيد بن الحارث عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم العيد في طريق da ta ji ma'aikin Allah ya kasance idan ya fita idi ta wata hanya yakan dawo ta wata wannan sai dai kai kai dan koyi da manzon Allah amma hikimar take cikin abin kaga ba samuwa take wannan galibi sunna shi ta manya ko ba haka ba wanda za a so a gan shi misali kuma yana wucewa ana gaggaisa da shi ne mutane addu'a ne in barin malami ne idan ko mai abu ne ya canza kamar yan maitan maitan a jihunka in in san yi shi sama in kuma ƙasa zai ki ya canza yan hamsin hamsin wani sai ko sama sama yake ba zai canza zai canza yan hamsin hamsin ka to ina ne shi dai in na wannan hanyar suka samu ya bi wata hanyar su ma ya tabbata ya tabbata wa da to shi ne hikimar da take cikin canza hanya na nan su ganka su tabarruki da kai ka yi musu addu'a su ji daɗi ainihin ga- yanzu ko sarki a gani ba ana jin daɗi ba to kuma ballantana kuma a ce wani da Allah ne babban wali ko babban malami ko ya bi ta nan ya bi ta nan to to amma wani yanzu mu almajiri na za ta wani bi ta nan ka bi ta can. kai ba wani abu za su yi. to amma dai tun da an ce ma'aiki yayi to sai ka hararo wannan ka yi kawai ba kuma ya yi eh inda dai an ce ya yi a yin saboda haka sai na umar ya ce karfan nan da ake yi ya ce ta tsawafi ya ce inda ma ra'aina bihin mushrikina mushrikai muke wariya kawai mu nuna musu da karfin mu a lokacin saboda haka yanzu duk ko mushrikai mun kore su daga harami to za mu nuna sai kuma ya ce to amma shi in fa Allahu ma rasul amma tun da abu ne muka yi tare da annabi a ci gaba da yi a ci gaba da yi ba to وفي بعض عن عبد الله بن عمر وابي راشد mm, kala Abu Isa حديث ابي هريره حديث حسن جميل hadisin Abu Huraira hadisi ne da ya tsin- wato amman wato garibin hadisi ne ta hanya ɗaya ya zo
وروى ابو سميلة بن محمد هذا حديث عن حرين بن سليمان عن سعيد بن الحارث ka gani عن جابر بن عبد الله yau wato an jabirin mukun wancan hanyar ta Abu Huraira kenan قال Mhm.
استحفظ على الإلي tashin malamai sun so ga ga liman لا خرج في طريق يوسف من بن يجعل في غيره ka ga liman haka ce نعم
ka gani idan ya fita ta wata hanyar an yarda a dawo ta wata hanyar kuma ما أن لهذا dan bin الحديث wannan hadisin وهو قول shi ne الشافعي zancen ram جابر تحوى الثوب kuma amma hadisin Jabir bin Abdullahi na biyun nan ya fi inganci akan wancan hadisin na Abu Hurairah amma duk sun zo da abu daya ko da wancan din bai inganta ba to ya inganta saboda wannan sabibin da gairi yake nan to mu je باب ما جاء في الأكل يوم الفتن قبل الخروج babin abin da ya zo na cin abinci ranar karamar sallah kamun abu da yi bi hadasana حسن بن الصباح البزاز المبلغي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سو- عن سعد بن شبكة عن عبد الله بن هريرة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر في لا يوم يقر يوم الفطر الفتن حتى يدعم ولا يدعم يوم الأضحى حتى يستشيع ma'aikin Allah ya kasance baya fita ran karamar sallah sai ya ci wani abu tukunna haka nan ko baya cin komai ran babbar sallah sai ya dawo daga idi to قال وفي بعد عن علي وأنس qala abu isa حديث هريرة بن قتيبة الذي حديث غريب hadisi ne wanda yake gari wato ta hanya ɗaya ya zo kenan idan hadisi ya zo masa ta hanya ɗaya tak wani rawi ne guda ɗaya ya ruwaice shi to shi ne suke cewa garibin hadisi ne amma wannan ɗan garai garibancin nasa bai cire masa inganci ba wa qala muhammadun shi muhammad ɗan ismail al-bukhari kenan la alaihi wa sallam yana hutuba ta gaira hadal hadisi to ban san wani hadisi wato sawabu ne ya ruwaita daga ba wannan hadisin ba sawabu ne hutuba ta nan ban san wani hadisin daban ba wannan wa qad saba qawmun min ahli al-ilmi alla yaqulu yawm al-fitr ya to sashin malamai sun so kada mutum ya fita ranar karamar sallah sai ya ci wani abu wa yusahabu lahu ai kira ala tamrin to an so kuma ya ci dabino ne zai kamin ya fita dabino zai samu shi wa la yadamu yawm al-adha hatta yarji'a kuma kada ya ci abinci ranar layya har sai ya dawo tukunna har sai ya dawo حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن عمرو بن إسحاق أنا عبد بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أهل زمان صلى الله عليه وسلم كان يشكر على ya kasance ثلاثين يوم الفطر yana cin yan dabinai ranar karamar sallah لا يخرج gabanin ya fita zuwa masallaci قال أبو abin إسحاق da tirmidhi ya ce wannan hadisi ne a sanin garibin sahihun
اللهم صل على سيدنا
Thank you.